إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين أعتبره شاكبس كوتا رمضان شكرا تدوي لك الدليل إلى أربعين دبقوي إلى شيء دبقوي كوتا بيو شكرا تدوي إلى عشرين دشيدا muna masallacin abu huraira inda za mu ci gaba da tadabburin ayoyin alkurani mai albarka a cikin suratul baqara wata mata ta rubuto na ta zato mace ce ta ce aminci Allah ya tabbata gare ka malam ya ibada Allah ya kara malaka da nisan kara malam dan Allah wata baiwar Allah ce wata baiwar Allah ce ke barar addu'a yaron ta ne ya fita gida yau kwana uku ba a gan shi ba don Allah a taya addu'ar Allah ya bayyana mata shi cikin aminci wani yana cikin musibu da muke rayuwa kwanukan nan yara ƙananan suna ɓacewa Allah ɗauke sarki ya amintar da shi Allah ya kare rayuwarsa da mutuncinsa da lafiyarsa inda yake kuma Allah ya bayyana shi Allah ya dawo da shi cikin iyalai lafiya duka waɗanda aka rasa gane inda suke Allah ya dawo da su cikin aminci wanda suke cikin mugun hannu Allah ya kubutar da su Allah ya fitar da su Allah kuma ya isar masu ya isar mana da wannan yanayi ya kawo mana canji mai alheri tambaya guda ta zo yanzu kafin mu so mu karatu ce assalamu alaikum da fatan mala yana lafiya Allah ya kara mala lafiya amin malam ni ma'aikacin banki ne kuma da aikin nake ci da shi nake sha kuma da shi na yi aure kuma da shi nake komai na rayuwa har da taimaka ma marayu shi malam halin nake ci ko haram sannan wace shara za ka bani in ci gaba da aikin ko in aje na gode Allah ya taimaki malam ya ƙara masa lafiya kuga ba sai ya faɗa ba mun san ta yana nufin conventional bank ke aiki yana aiki da banki wanda yake ta'amuli da riba kuma riba dukkan mun san hukuncin ta kusa Allah tabaraka ta'ala ya tsananta game da ita har ma ya faɗi abin da bai taɓa faɗi game da wani zunubi ba a kanta ya fa illam yantahu fa illam tantahu fa adanu bi harbin min Allah wa rasul illam taf'alu ahsan illam tatuban farkon ayan mana يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن وإن وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Allah ta'ala ya ku da suka imani daga yau duk abin da ya saura na riba a bar shi Allah ya hana riba to abin da ya rage hannun mutane ku bar masu ka ba shi dubu ɗari akan zai dama da dubu ɗari da ashirin to ka bar ashirin ɗin yanzu ya dawo da ɗari in dai har kuma munai ne to da kai zuka ku kara karɓa wani abu da ya karo kare sai ce fa illam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasul in kun yi haka kun ce sai kun ci riba ku samu shela ana ba ku shelar cewa Allah da manzo za su yake in ku kun tuba falakum ru'usu amwalikum ku riƙe ra'su malinku ku riƙe capital ɗinku interest ku bar su la tazlimun wa la tuzlamun ba ku cuta ba ba a cuce ku to wannan magana ta cewa ka ɗaura yaki da Allah da manzo Allah ba wata ba wani zunubi a duniya wanda Allah ya baki ce irin saboda haka malamai ke cewa idan aka cire shirka to a fara tare ba domin babu kaba'ira da suke wannan ita ce fatawar Imam Malik rahimahullah to duk malamai dai na duniya sun ittifaki akan cewa mai ta'amuli da rabe na cikin hatsari Allah ya la'anci mai bayarwa da mai karɓa da mai rubutawa da mai shaidu da mai ɗaukowa da duk wanda yake ta'amuli yake taimakawa riba ta tafi. Saboda ka bisa ga asali aikin duk wani banki wanda ba bisa tafarkin musulunci ba haram. Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama ya samu kasar na ce wani yanayi. Ido waɗannan abubuwa sai da ta ku shiga ku gyara. Ku shiga ku samar da mafita. abubuwa da yawa waɗanda illar su a fili take ne har gidan jiya ce ku shiga in ba ku je ba ku iya gyara to kaga amma wannan fatawa ce wanda ake ce maka aqiya tana da lokaci ana har ku iya gyara to yanzu muna da bankunan musulunci akalla sun kai hudu a Najeriya muna ce an cimma wannan gaya ko har yanzu da saura To amma idan ba za mu yi patronizing waɗancan bankunan ba, akwai yadda za su bukata su ishe mu. To kaga wannan ga mai ajiyar kuɗi da mai kasuwanci da mai kai mai mudaraba da musharaka da sauransu ko? Amma shi mai yan giza. Ko har yanzu muna nan bisa lalura ko ba mu a kai? Wannan gaskiyar magana ba ɗan masanin sakwace kamar wannan fatawa ba, ba malaman sakwace kamar wannan fatawa ba, malamai na ƙasa ya kamata su zauna su yi fatawa amma dai kai ka san ga asali ake karam idan kana yin bisa ga lalura da kamawar yanayi to ka san ga abin da kake kai amfani wannan shine duk lokacin da Allah ya maka wata mafita za ka yi kuɗi za ka yi kuɗi ka fita kuma ba za ka daina neman mafitar ba sannan za ka yi ƙoƙari iyakar iyawarka domin ka musuluntar da wannan tsarin da kake ciki domin da mutane ba su shiga tsarin bankunan kuma da fito daga musulunci shi ma ba zai yi ba. Dr. Bashir Ali shi ya fito da wannan tsarin a zamanin sarki Sanusi yana gwamnan Central Bank of Nigeria. Ya zagaya kasashen musulunci duka inda ake bankunan musulunci. Har wa'inda ba na musulunci ba, da yanzu misali Ingila bankin musulunci ya fi ƙarfi da da wasu kasashen musulunci. South Africa su kan ma fiye da rabin bankunan su na musulunci. ba don suna musulmin ba don suna ganin tsarin musulunci ya fi kowane fita nan ma da aka buɗe ga'i manya manyan kasuwan da ba musulmi da yawa suka yi sauri su kuma da yanzu da yanzu haka bankunan musulunci suna cikin da suka fi kowanne samun riba ga kuma karancin risk karancin tsotsayi a ciki asara ba ta da yawa kaga dai kenan bai maka fitawa ba na dai karanta fatawa kuma na yi ma bayani ko ba haka ba wani abin kai za ka je da kanka ka yi makanka ba tawa ka don haka na jingire wannan tambaya Allah ramma za mu tashi daga aya ta 161 innal ladina kafaru wa matu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لكن سكيتي إن الذين كفروا سنبي حقيقة وأن سكي كافر وماتوا وهم كفار سكي كسكور إن سكي متسنا كافرين هاي أبنجي دباو لي كرامة maganin kafirai da ke cin azabar su ke amma sai ya toga cikin wa ma tuwa fa in sun mutu suna kafirci ashe duk in ka kika duniyar nan da kafirci inda za ka tuba to a ta'ibu min zambi kamar la zamba in ka tuba daga laifi kamar ba kai laifi to babban hatsari shine ma tuwa fa su mutu suna kafirci suna kafirai ulaika alaihim la'natullah Allah ya ce waɗannan suna da tsinuwar Allah tsinuwar Allah ta tabbata kansu wal mala'ikati tsinuwar mala'iku ta tabbata kansu والناس أجمعين إنور متعلق كبائي كتبتا خالدين فيه سنة ما تتبتا عشان إنور مسمى لمن سنت أتكين عذابا أكيد أما لعنة أكيد مجانا أما من لوازمها العذاب هيك أجاب ده تي خالدين فيه تأتي في العذاب وتكين أتكين لعنك الناس كي تبتا لا يخفف عنهم العذاب وكذا عذاب التأتي yake la'anta ba tarbuwa da azaba la yukaffafu anhum al'azab wala hum ba a taba sassauta musu azaba kuma ba za a saurare su ba za a dan dakata musu wannan aya malamai suka ce ta nuna cewa har kafirai suna la'antar yan wasu kafirai don wannan sai ajma'i a ce kafirai ma suna la'antar yan uwansu kafirai da suke kafirai idan aka ce alkiyama sai la'anta ta koma tsakaninsu thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin sannan ranar alkiyama za ku rika mutunce da juna wanda ya ja ka zuwa kafirci zai barata da gare ka nan gaba kaɗan za mu ce sabara da gare ya ce ni ba ni ba ka hawa ni kai ne baka jani zuwa kafirci an da aya ka ja mini da hadisi ba kuma masallaci ka kai ne ka dora ni kan shirka ya ce wallahi ni ba ni ba ka ya kafuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da sannan sashin ku su rika la'antar sashi wa ma'awakum an-nar duk tarkacin ku je ba ku za a yi wuta amma lakum min nasirin ba ku da wasu wanda ke maka don haka wasu ibn al-arabi mai ahkamin Qur'an yake ganin ina ka lanci kafiri daidai kake domin kafirai ma suna lanta duniya sannan wanda sai ajma'i da kace innal ladina kafaru wa matu wa kuffar in dai suka mutu suna kafirai ulaika alaihim la'natullahi wal malaikatu wa nas ajma'in kaga haka kana ila anta kowani kafiri in ya mutu yana kafiri Allah ya dai masa Allah ya la'ane shi kuma ma tahsilul hasil cika aiki ne kawai in ba ka ba Allah bai riga la'ane وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
وإلهكم إله واحد sani dai ubangijin ubangiji guda ɗaya ne shirkai suka ce ya za a yi ubangiji guda ɗaya ya roci kowa da kowa ya ka ce to ubangijai nawa suka yi su وضرب لنا مثلا التي ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو كل خلق عليم التي ثم بقى وانا بالتالي ثم انت هذا كاونا من يحيي العظام وهي رميم وهي سي هذا كسوسوا بيان سن رددجي التي قل يحييها الذي انشاها اول مره ya musu wannan da ya su da babu shi da kada nawa an kada ta wannan to da kan kace ubangiji guda na isa kowa da kowa kace to wai kowa da kowa kamar da wani yace kaifa yuhasibuhum fi sa'ati fi sa'atin wahida to ne kace kamar yuhasibuhum fi sa'atin wahida ya zai Allah ya mutane hisabi lokaci guda ita kamar da ke ba su arziki lokaci guda da numfashi na da naka ba mai gwamma su da wani kana samun abinci ina samu an baka lafiya an bani duk lokaci guda to dai da baya mu da hisabi lokaci guda idan mutanen da suna iya suna tambayar ya za a hisabi lokaci guda ne yanzu ba su da ake sai tambaya saboda yanzu lokaci guda Najeriya kai ma'aikatan ta albashi lokaci guda accountant general da Sokoto take albashin jihar Sokoto lokaci guda HOS na Makka Academy ke yi ma malaman Makka Academy da ma'aikatanta da kowa da kowa albashi to kaga san da zaka ce Allah don me zai tafi lokaci don haka komai tsararre ne a gurin Allah in ka suka ce computerized an riga an sa komai a wani application wanda result yake fitowa lokacin da muke ɗalibai a Saudi Arabia muna mamaki yadda result ɗin muke fita cikin sauri saboda computers ba su game duniya ba lokacin ashe akwai su don haka ga system ake zuwa ana sawa sai result ya fito farar lokaci guda mun ƙare jaraba ta ƙarshe ranar asabar ranar laraba result ya fito asabar cikin dare da safe juma'a kai cikin dare da safe asabar ko da na je certificate ɗina wasu rai. Ta inda ga hanyoyin zamani da mai ba za a yaka. Amma yanzu a nan Najeriya wata jami'a sai ka shekara goma sha kana bin tafiya. Mai yawan jami'o'in Najeriya. Sannan ne na gwamnati mun sanin ma commercial. Amma ni na yi fellow of na certificate ta fi shekara goma sha uku ana bin kuma sai da muka yi kamun kafa sannan aka same ta a wata jami'ar da cikin amma wallahi ni jo bata kwana uku ba kai wallahi ran da ta fito na ranar ta shiga ne ba wai result ba certificate certificate da gaba jami'a a madina laraba muka gama jarabawa da za jum'a cikin dare result ya fito wajen karfe ɗaya asabar karfe goma ko da na je amma da su kabulu wa tasjil certificate ina yana yana nan sa hannu ɗaya zai karɓa kuma result ɗin an buga a ciki in dai jami'a na iya yin haka ba ɗalibanta gwamnatin tarayyar najeriya tana albashi ranar to don me za ka mamaki allah ya sani lokaci guda kaga na da suna da haƙƙin abin ya dame su ko ya yi musu nauyi ga kwakwalwa mu za mu ba da haƙƙin wannan to mu an ƙara kusantar da mu ga imani al'ilmu ya hadi ilal iman kullum ana ƙara wayewa da duniya ana ƙara sanin ilahanku ilahun wahid ubangijin ku kadaitacce ne shi kadai yake a zata tsara irinsa kadaitacce yake a sunayensa babu irin sunansa hal ta'lamu lahu samiyya ka ga wani mai suna Allah haushi sannan kadaitacce ne a sifofinsa العليم لي الخبير لي السميع لي البصير لي القوي لي المتين لي وإن سونا الناس شيء كذا كده kuma sifofin da suka kunsa shi kaɗai yake da su a kamala sannan kaɗaitacce ne a ayyukan ba mu iya aiki irin na Allah shi yasa wanda ya hoto kuma yin mutum mutum ran alƙiyama za ce to ahiyu ma ahiyu ma khalaqtu musa masa rai ba Allah kake kwazo ba to Allah da ya rai musa kai ma musa ran da to kaga akwai mai halitta irin ta Allah babu shi yasa duk yawan adadin halittun Allah kowa halittarsa daban duk wanda kaga tagwaye sun yi kama da juna akwai mai kama ba da mai osu za su faɗa maka da mai mata su za su faɗa maka su kansu sun fi da suka da bambanci to a halittar su akwai bambanci a tamfarin su akwai bambanci a kwayan idon su akwai bambanci na ga muku ana fiza da kwayan ido yanzu ko ka je ka yi tsaye kyamara ta ɗauki hoto idanun ka shi kenan tun tun tun tun sama kusan shekara ashirin na je dubai na bi wata hanya aka ce ba ta ko ba ce ma'ana ba ta yan afirka ba ce su ake bi na yan gal saboda su ba su ba su yawo da faso da ya ji haka ɗaya zai kofa ta ɗauki don sa ka san shi ne wani wanda aka ba biza ran kaza lokaci kaza kake da kwan idon kowa daban warin bakin ka wannan na kowa daban warin hamatanka na kowa daban numfashinka matarka da tsara da numfashinka inda za ta ji numfashin wani kowa ne da duniya za ta gane ba kai ne ba babu abin da addina ka daidai da wani komi yawan to haka yake ga mutane haka yake ga dabbobi haka yake ga tsuntsaye haka yake ga kwari haka yake ga komai da kasan Allah ya halitta da banyan shi ba mazuni ba ne yanzu kamfani in zai kera abu ba mazubi ne ba za ka yadda wanda ya fita ka wanda zai fita da kofi ne misali sai ka ɗaya kuskure ko ɗan ɗigo ga ɗayan da su kai dubu ɗari ko da sai an samu wani ɗigo gari saboda mazubi ne to Allah ba da mazubi yake iko ne kuma ikon nan yana da sanadarin halitta wajen miliyan hudu ɗigo guda da namiji zai fitar a lokacin saduwar aure wannan miliyan hudu cikin su Allah zai zaɓo ka kai kai lawali kai aminu kai kasimu ke hawa'u cikin miliyan hudu Allah ya zaɓo sai ya jefa shi cikin mahaifa sannan sai suranta shi yadda yake min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أجله kaga ilahul wahid ke ubangiji kadaitacce wanda ba mai iya aiki irin nashi sannan wane ne yake da sifofi irin na Allah waka hakuri irin na ubangiji babu shi bayan su zauna ba su da aiki sai sako shi ko bai da aiki sai ba su abin da suke ba su lafiya ya ba su arziki dubi da yadda ya miƙa ma Amerika dama sama da shekara ɗari suna yadda suka so a duniya suna duk su keta ba duk wanda suke so amma kuma ya samu su ido haƙuri ne na ubangiji amma in lokaci ya yi ya tashi dan ƙaba a kotu dubi Isra'ila cikin shekaru saba'in da ‘yan kai bala'in da sai mai ‘yan uwan Falastinawa. Kuma Ubangiji ya sa musu ido, ya yi haƙuri da su, ya manta da su ne, ba ya da iko a kansu ne, ya yi da abin da suke yi ne, babu ko ɗaya haƙurinsa dai ne. Alhali shi ne mai ƙarshen haƙurin da haƙurinsa ba a gani da shi ga haƙuri. Za ka ji an ce yau an ƙure haƙurin wani. da shi Allah duk sifofinsa ba a koyi shi gare shi. Wannan na bada sifitan da suka guda ne, mun ka fahimci me ma'anar ilahukum ilahun wahid kaɗaitacce ne a sunansa, kaɗaitacce ne a zatinsa, kaɗaitacce ne a sifofinsa, kaɗaitacce ne a aikansa. Ba wanda ya yi kama da shi ba wanda bai yi kama da shi. ce la ilaha illahu. Babu Ubangijin da ya cancanci bauta sai shi. هو الرحمن الرحيم شيني أبنجي ميتين كيني رحمة الرحمن الرحيم سون سكوب عند الله تعالى صار بين القرآن نافع عند كفارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك وإن سونا يجيكوني لك تشي سونا الله شيسا كذا قوة سورة سيامبولي سنة بسم الله Ar-Rahman Ba haka su ne mafi ratayuwar sifofin Allah da zatinsa. Allah ya cike su da rahama ta ƙarshe wadda babu irinta. Shi yasa duk jin ƙayin da ake yi bisa doron ƙasa yanki ne na rahamar Ubangiji da ya saukar ma bayansa. Rahama ɗari, Allah ya kasa su ɗari, ya ɗauki guda ya jefo a duniya da ita ce duk mai tausayin ke. Ita ce aka raba ma dukkan halittu da farko su har ƙarshe. Duk da ko kaza ta dami ɗanta ba ta sani ba in ta lura ta zabura saboda tausayinsa wannan tausayi na cikin rahman nan fara guda kan. Inna rabbakum kad kataba kitaban huwa indahu fawqa arshi inna rahmati تغلب غضبي وإن رحمتي سبقت غضبي رحمة الله كان كبقى بوشن يسا جماعة من يمين رحمة الله ومن الذي باك شعوا شيني الله تعالى أن مباينة مقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما لم يكن يهترى كم قوي إلي فوالي إلي لذا فرقم يكوات مبينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم باب علم دي وجب معلمي سبينا كما توحيد باب قرنت دي وجب معلمي سي فدا da ita a layin farko kamar shirka sannan in aka bar shirka tana yawo to duk abin da aka yi mutane wallahi yayi aikin banza wannan yana cikin abin da kullum nake jan hankalin shugabannin da nake da iko kai gare su da kar ku ɗauka abin da ɗaya haƙƙin ku ga al'umma samar da ruwan sha samar da wutar lantarki samar da yanayi na karatu samar da yanayi na noma gyara tituna ba shi ba ne abu na farko ku tsare musu addininsu kuma in kun tsare musu addini wala Allah zai tsare ku allazina yamakkannahum fil ardi abu na farko aqamu as-salat abu na biyu atu zakat abu na uku amaru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar to da sallah da zakka da wa'azi duk suna yin babu tauhidi zaka shimfiɗa ta farko ita ce duk abin da shirka ne a yake a yi ƙoƙari a watsa tauhidi a isar da shi ga jama'a a karantar da su shi duk inda ake bayyana da shirka ya faɗa da ita a ture hujjojinta a wanke kwakwalin mutane daga ɗaukar ta a tura su kan shirya wani abin hikima da jin daɗi cikin wannan aya shi ne da Allah ya magana cewa shi kaɗai ta ce Ubangiji ne sai sifar ta kansa da rahama za ka duk wanda ya tsinci da tauhidi ya riƙe tauhidi ana fara yana cikin rahamar Allah ula'ika da yarhamuhum Allah المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم Raka in dai Allah ya ci cikin da'irar imani to ka gode ma Allah, Allah muna godiya gare ka. Inda to karfi samawati wal ardi.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون.
To da Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid sai zan dai mushrikai ba su daina shakka haka sai Allah ya kawo abin da za su yi amfani da shi su yi nazari na hankali domin su gano tauhidi su gano kadaitar Allah Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعلمون akwai abubuwa su kai goma waɗanda in kuka kwantar da hankalin kuka duba su to la ayatin akwai ayoyi da kaumin ya kallo amma ba masu hankali zaka kullum muna faɗa muku cewa imani shi ke kai fafar da hankali shi ke sa hankali ya ɗauki sai inna fi khalqi samawati wal ardh diga cikin halittar manya-manyan halittun nan na Allah su ne sammai da ƙasa, a kalli sama da ɗaukakarta, a kalli sama da faɗinta, a kalli sama da kyawunta da ban sha'awarta, a kalli sama da abubuwan da Allah ya aje cikinta na rana da wata da taurari, waɗanda dukkan suna da maslaha gare mu bayan Allah. Yanzu ka ga da sun fi yawan rana, gari bayan sanyi ba. In ta gama faɗuwa, gari ba ba ƙara daɗi zai yi ba in aka waye gari haske ya bayyana ba mun samu yanayin zuwa kasuwa to inna fi khalqis samawati wal ardi akalli halittar ƙasa yadda Allah ya shimfiɗa ta muke tabbata a cikin ta muke amfanuwa da ita mu yi gini a kanta mu tona ƙasa mu ajiye abinci Allah ya fito da shi mu girbe mutum wadatu واختلاف الليل والنهار haka a cikin sa'awar dare da yi kuma ba wanda ya taɓa ba ta yi ana ba wanda ya taɓa gaba sati guda kayan wani ba wanda ya taɓa ci wani lokaci sai dai yadda Allah ya tsara musu na tadakuli ma'ana wannan na ragewa wannan na shigowa cikin sa sun suna awa sha biyu a dawo wanda ya zama sha biyu da rabi wanda ya kuma sha ɗaya da rabi wanda ya dawo sha uku wanda ya dawo sha ɗaya wanda ya dawo sha uku da rabi wanda ya dawo goma da rabi wanda ya dawo sha hudu wanda ya dawo goma hankali su koma dawowa kuma sai wancan da an ka ci ma dare ya dawo da sha biyu har su koma da sha biyu sai a wasu yan wurare da Allah ta'ala ya musu yanayi na dindina musamman wanda ba su ganin rana sai lokaci kaɗan wanda ba su ganin dare sai lokaci kaɗan wannan su da suke kan tozon duniya ta kauna hikimomi ne na Allah waktilafin laili wannan nahar da sa'awar dare da yini abin tunani ne abin nazari ne قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه إن الله يجد دنيا رانا كباب دري وإن سيكرام كجاري تلاكم كرام نتوال إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير غير الله يأتيكم يأتيكم بضياء أفلا تسمعون لكن إذا تسمعون تبصرون wato Qur'ani akwai hikima da dare. In Allah ya bar dare duk duhu ne, eh duniya duran dare ce duhu ba haske. Ana jin daɗi. To in yayi to haske ne babu duhu ba. To kaga ashe a cikin wannan shi ma la ayatul kumi ya kai. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un. Aka jiragen ruwa as-sufur al-marakib tun daga kwale-kwale har zuwa ga manya-manyan jirage masu ɗaukar manya-manyan kayayyaki ɗauke da bayan Allah. Allura in ka sake ta za ta faɗa kai ƙasa. Amma jirgin ruwan da ya ɗauki tirela ɗari ko wacce ɗauke da kayanta. A cikinsa akwai apartment, akwai DDIP, akwai VIP, akwai LIP, akwai normal space inda za a zauna a huta, akwai restaurant, akwai an masallaci wurin sallah ya dauke ku ku hauce kullum ku yi ta tafiya tiryar tiryar har kasar da za ku je jama'a a cikin nan ba abin lura waye yi wannan Allah ya ce Allah ce tajri bi ma yanfa'una jiragen ruwan nan da ke gudana suna tafiya da abin da ke amfanin mutane abin da kuka noma na abinci ku ɗauka ku kai wata ƙasa da ke ƙere-ƙere abin da ta ƙera sai ku ɗauko ku dawo da shi mun noma jirai ni kana ke ce karo mun noma karo mun noma tafarnuwa mun noma citta mun noma albasa mun noma dawa sai mu ɗiba mu kai turkiya su kuma su iya kera sai su ba mu gadaje su ba mu rodo karafa wanda za mu yi tagogi da ƙofofi su ba mu kayan wuta electronic su ba mu kafet mu kai musu da jiragen ruwa su kawo mana da jiragen ruwa shi ne tajiribi ma yanfa unna tajiribi bali ma yanfa unna suna tafiya da abin da ke amfanin mutane duk abin da ake kasuwanci da shi a duniya yana cikin wannan aya وما أنزل الله من السماء من ماء haka akwai abin lura ga masu hankali a cikin abin da Allah ya saukar na ruwa ba a yabi al'arza ba da bauta sai a raye ƙasa Allah ya raye ƙasa da su bayan da ta mutu burus yanzu ka je wasu ciyawoyin za ga sun bushe kan saboda mai saboda babu ruwa amma lokacin da Allah ya saukar da ruwa sai ka ƙasa ta fara burbushi har ta fara dariya حتى ورثك جرجتي تبتدع الخيران ده الله تعالى نفاجئ وبس فيها من كل دابة كما الله يواز كون إرد ميري بيبوسي أجل الدنيا قلنا شي ما آية تفريق الرياح ضد الله يكي ججو يا الرياح شيري إسكا إن كي دم يا كما الجنوب da kace iskoka ya koma mai sai dai wasu rahama su iskoki da iskoka amma dai duk maganin jira ne amma iska mai na ƙwarshi ne arriya arriya shi ne mugun iska cikin alƙur'ani duk inda ka ga arriya to na alheri an kasare to bala'i min ayatihi an yursila riyaha yace mubashirat هو الذي أرسل الرياح بشرا كم فأما أكثر كريسة بريح صرصر عاتية فأرسلنا عليهم الريح الحقيم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكين وكذا والسحاب المسخر بين السماء والأرض كما jiragizai da Allah ya hore su tsakanin sama da ƙasa ba su faɗowa sai lokacin da Allah ya so tarkata su wuri guda su yi kauri ya fita sanadarar ruwa a cikinsu ya sa wani iska mai ƙarfi ya gargaɗo su sai ya saukar da ruwa ga ilmi idan an zanna alaiya alma ya tazzat wa rabat wa ambatat in kulle zaujin bahiji da Allah ke min kulle dabba yana nufi dukkan halittu. Ma hu khalaqa min kulli wa khalaqa kulla dabbatin mimma yau. Minhum man yamshi ala batn, minhum man yamshi ala rijlayn, minhum man yamshi ala arba. Yakhluqu Allah ma yasha. وما من دابة أولم يرى أولم يروا إلا الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير فأولنا بعض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الأمم لي أمم أمثالكم والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فسقناه إلى بلد فأنزلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرة أي كصنم تاري أكين القرآن حتى إذا أكلت السحارة ثقالا سقناه لبلد ميت ذاك قريسي يا متنرس وعلى تاسوكا أذابا تاتبتا فاتيا يوا أبنتي يا كاري مرة في أجل الشعب في أجل هدري ألا يتوكل الله ولأني إحنا سلاسل كده قالوا إن الله مصيبا نافع اللهم مصيبا نافع اللهم مصيبا نافع الله كبام روامي البركة مي أمباني الله كبام روامي أمباني الله كبام روامي أمباني saboda wasu sun ga hadayen suka yi tsammanin alheri ne shi a zamani suratul lakaf ne Allah ya ce فلما رأوه عارضا مستقبل أوجههم قالوا هذا عارض ممطرنا فلك بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تلك العذاب اللي يعتبرون ثم بني شوف ان هذول يمكن كانوا من قال اساس يمكن كانوا ذيك اذا الله يا سأل الله بدي على كانوا amma tsoron Allah ya cika zuciya to tunda ka ta faruwa ga tsalma duk lokacin da hadari kan kama sai hankalin manzo Allah sai an yi ruwa sai mai ce kukutar na bi fadli Allah wa gode Allah mun samu ruwan sama da falalar Allah da rahmat Allah ya jero waɗannan abubuwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'una وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المستخر بين السماء والأرض في الآيات اللي قوم يعقلوا وانا دوكا سنة قلت آيوي أما قبل سانك ذاك قداتي ودو واندا الله يباش إلي من كيمياء فما تحنك لسه كيش بإيمان ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
min annasi bai yattakhidhu min dunillahi andad Allah ya duk da wannan bayani mai tabbatar da girman ubangiji da cancanta ta ga bauta shi kadai babu abokin tarayya to wa min annasi bai yattakhidhu min dunillahi andad shi mutane za a samu masu riƙon kishiyoyi ga Allah min dunillah bar Allah su ɗauki wani andadar kishiyoyi abokan tarayya يحبونه كحب الله suna son su irin son da ake ba da ba shi son Allah babbar ibada ce son wani Allah kuma yakan kai inda ya zama ibada ya zama kafin Zaka duk wanda in yana karantar da kai zai sauyar da kai ga Allah ya sa ka son Allah su shi malamin amma duk wanda kokari sai ya sa maka son wasu daban da ganin girman su da dogara gare su da neman tallafi da agajin su da mai da al'awari gare su wallahi mushriki ne wuta da wuyin karshe ko ka youtube ka ganshi wuce yi gaba ka ce wurin su yan comedy ma kai kallon comedy ya yi kalle shi comedy yana yana cire ma imani sai dai sassauta maka shi ko ka ka dare da za ta bushe ma zuciya amma shi wannan gaba ɗaya zai zare baka imaninka da Allah ya kai ka ga wani wallahi wani lokaci ina mamaki yadda Allah ya halitta kwanan yanzu mutum ne waza a ce baka duk duniya yana da iko a kanta amma haka yayyadda aka zare ransa ya kwanta bai iya motsi wani kato ya zo ya cire maka riga ya cire maka wando ya maka wanka ya juya shi yadda ya ga dama aka je kasuwa aka sai yadi ɗaukar kafani aka nan na ɗiɗiye shi bai da la bai da hauli bai da kowa aka je aka tona rami aka aka danna shi aka ɗebo kara aka ɗebo itace aka sa laka aka ɗaga turin da baka kare da motsinsa ba amma kai da kare imani ta wai shi ka juye duniya da kaka ka ka juye kanshi ya kasa hana makansa mutuwa to duk wanda a bisa ban kasa in dai zai yadda a zagarar kuma da za ku kyale shi wallahi ga wannan zan rudewa zai wallahi in kuka bar shi nan kwana bakwai wallahi sun ci za su cika ɗakin kuma ba ɗoyi ne yanzu wanda a haka ta waye juya kowa da kowa to har yana daya da Allah da ikonsa wallahi babu kafirci duniya irin na masu wannan zaka gama ku daina ɗaukar su wai kawai in ban dariya suna ba ku sha'awa wallahi wallahi babban ɓanna suke babban ɓanna suke ga imani barayi ne amma na imanin mutane Allah ce wanda zai na amonu a shadda wa ɓanna duka masu imani tsananin soyayya su ga Allah take Allah shi ne abin so su shi ne abin jibinta su kuma gare shi suke komawa shi suke neman taimakon sa da agajinsa shi suke kankan da kansu gare shi suke bauta in suna da bukata gare shi suke komawa walau yarin lalina zalam Allah ce inda ma dai waɗanda suka yi zalunci wani zalunci yake nufi a nan samun Allah kishiya wancan da Allah ta'ala ce inna shirka la zulmun azim da waɗanda suka yi zalunci suna ganin iz yarawna al'azab lokacin da suke ganin azaba annan kuwata lillahi dai da sun gane cewa lalle karfi gaba ɗaya na Allah ba wanda da karfi banda Allah annan kuwata lillahi jami'an kowa bai da karfi Allah duka wanda yake kowa daraja cikin halittun Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zikirin akwai la haula wala quwwata illa billah banda dabara banda karfi sai na Allah so kowa kai Allah zai cire dabara ta gare ka ka lalace Allah zai jaye ƙarfinsa da gare ka. Haɗaɗe za ka faɗi, za ka kasa. Wa'an Allah a shaidu da azab, kuma da sun gaskiyar da azaba Allah take da sun san Allah mai tsananin azaba ne da ba su yi ma Allah tarayya da kowa ba tabarra alladhi yattu إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah ya kare إذ تبرأ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا Allah ya ce ka ambata ya manzon Allah ka tunatar da su ka sanar da su akwai ranar da alladina tubu waɗanda aka bi su a bada tabarra za su barranta min alladina tabu daga waɗanda suka bi su duk wanda a jagora ka bata akwai ranar da zai barranta daga waɗanda ya bata kare wata da shi ɗan kasa wa kala shekaru lamma kuri al'amu inna Allah wa da kuma da haƙi wa a cikin rahalafin ma kana ne alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala tadumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrihikum min al'azab ma ana bi musrihikum ma antum bi musrikhi inni kafartu ma asharaktumuni min qablu allati inna inna zalimina لهم عذاب أليم إذن ده كان زي بكى خطبة باب مقول رب غيره أشكن سكي الدعم مزيني كو أنا دنيش شيني لما قضي الأمر أن كما يجي وقلتي بأن وتصل تبتا وتا مسلمي سن كما فتا أسو ينبي wannan ne shi dan zai ce ya tuba yin Allah inna Allah wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari da gaskiya ta in kun saba mai ga inda zai kawo. In kun bi shiga wuri can inda kun karasa. Wa hattukum fa akhlaftukum ne muku alƙawari amma na banza ne don mai itika. Amma kana li alaikum salam ku tuna wani ba wani da kowa ba. Illa an da autukum fastajabtu li kira ku dai kun karasa. Fala talumuni za ka in wanda ku da baki ce iblis. Wani mu an kusa ku zargi kawo da ku. ما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخية بيهيشكم أكو يتسن أتونا أنا أكسن هذا إني كفرت بما أشرفتموني من قبل ما قبلهم كي نبايا والله إني نبرا يزودي باه وانا بك التي إن الظالمين التي عذاب لهم عذاب أليم الظالمين سنة عذاب ميرتكي to ba shi ɗin sai ka barranta daga mabiya mabiya ba duk wanda hanyar da ka duka wanda suka sa mutane shirka wallahi za su baranta da gare shi za ka da shehin da ya tsar da kai da mai gidan shehin ka da mai gidan mai gidan shi za ka kuwa baranta da kawai zai yadda ba wa da tubi umi da lafi da taba wa'anda aka bi su za su baranta da kawai suka bi su wara'awun azaba duk za su ga azaba ko wani su zai ganta وتقطعت بهم الأسباب duk wani dalili wanda zai sa azaba ke sauki ya yake musu addu'a ma yanzu ba a karba fa qalu ya malik yaqdi alana rabbuk qala innakum malik malik suke kira don Allah ka roƙa mu nan ubangiji ka mu ya kashe mu ma mu mu da qala innakum malik sai kalin da ku tabbata za su yi kururuwa shekaru aru aru Allah ya kyale da su bin shiru gida da ita samu sun shekaru aru aru suna buɗe bala'i Allah ya kyale su kashe su yi but mun ji magana Allah ya ce ikhta'u fiha wa la tukallimu kun shiru kada karfin kala ubangiji ya kushi yasa na zuwa suke cewa inna Allah qad ghadiba al-yawma إن الله عز وجل قد غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها yau Allah ya kashe da bai taɓa yin irin su ba ko dan gamo da kare irin sa ba lokacin da ake neman ceto duk annabin da aka zo da aka bai ce kai yau ba Allah ya kashe da bai taɓa irin sa ba ina ne na tukar abu ne bai yawa shi ne wata kafa a cikin mulasba duk wani dalili wanda zai sa a saurari su wani kace su ya yanki وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة مبيا الناس كتاب ina ma dai muna da koma duniya fa na tafarra minhum ka ba tafarra minna to la ya mu koma ai mu koma duniya wala ta sa ta binda كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه haka Allah ke gwada musu ayyukansu suna zama da na sani a gare su amma an bi khariji min an-nar Allah ke ba wasu fitar da kauta ba za su tabbata ce kaga ashe duk wanda ka bari ya bar da kai to ran alkiyama ba shi ba duk wanda don ya ci daɗi ka saki hanya to na alkiyama ne zai gura maka kayi ma banza الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عملا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عن سيئة ما أصنع بالهم التي ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل سند أبي سند أيك بنزا سند بنزا والذين أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال آباءنا أولم كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون tabaraka wata'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane wannan shine kira na biyu ga mutane bayan aya ta 20 a suratul baqara mun ji tayi kira ya ayyuhan nas taqu rabbakum ko nan ko sai ka ce ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard ya ku mutane gaba daya kulu mimma fil ard ku ci duk abin da kuka samu cikin kasa mimma fil ard daga abin da ake samu cikin kasa halalan tayyiban halal ne tsarkakakke haka duk abin da ƙasa ke fitarwa ga asalin sa halal an samu dalili na haramta shi al-aslu fi fil ashya'i al-ibaha al-aslu fil abba'i wal luhumi wal nafsi wal amwali lil halal wala tattabi khutwat kafirci hanyoyin shedan na fasici hanyoyin shedan na zalunci ka ku bi su innahu lakum aduwwun mubin hakika shedan mabaki ne bayyanan ne a gare ku innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha sani dai shi shedan yana kokarin ne ya umarce ku ku yi barna ku yi zunubi ku yi alfasha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ku kuma malamai sai shedan ya gwada muku ku kirkira ma Allah abinda ba ku sani ba ku jingina ba ku yi fatawa bisa jahilci ko bisa son zuciya ku jingina ma Allah abinda ba ta idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce musu ku bi abinda Allah ya saukar قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا آه ممكن منا ديجن أبدا مكثرة إياهم وأكثر أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شو شنقودا وبننسوا باسوا عن كلتا كما باسوا شريع باسوا قاعد كومي باسوا عن كلم كومي إياهم سنقودا دولا يلي دولا تسن بيسوا أشياء وبنده يتنتج أبي شيء وبنده يتنتج حسكي yake da ilimi yake kan shari'a yake bisa hanya ta kware sai ka ce ya zan bar shi kama abin da ba na kware amma abin da yake dolo ne wawa ne yana bautar abin da ya sassaka da kansa sama mashi ba laifi ba ne sama mashi ba shi fi dacewa da hanya bi kakka shi a daidai don haka hujja da cewa mun isko uwaye suna yi inna wajanna al'aba ana ala umma mu mun isko uwayen mu kan wani tafarki wa inna ala asari muhtadun muqtadun ga wata aya duka wannan shinne ne abinda a dare kai amfani da naka hankali ka gano inda gaskiya take kuma ka bita iyayenka su kuma in suna bisa tafarki na kwarai Allah ya karba musu in suna bisa mugun tafarki Allah ya shiryar da su in suna da rai in sun mutu Allah ya gafara gare su mutum musu amma kowa ta kan sai kira na ariya yau mai furul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa balihi li kulli imrin minhum yawma idin ta'bi rannan uba bai tafuka maka komai kai da baka tafuka mai komai zaka tunnan duniya ne da ka nemi hanyar tsira da kai Allah ya mana jagora ne ya kamata mu kwana abinda mu karanta daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada idan mun kuskure ku tuka harshe Allah ya mana afuwa da gafara Allah ya rufa asirin mu duniya da lahira Allah ya kare mu daga bala'o'i da fitintunu wanda ba su da lafiya cikin musulmi Allah ka ba su lafiya ka tsake musu wahala wanda suke cikin jinya mai tsanani Allah ka sassauta musu ka ba su ladar jinya ka sa ya zama kafara a gare su wanda suka yi tafiya Allah ka mai da su gidajen su lafiya in umar suka tafi umra ubangiji ka amintar da su ka buɗe musu hanyoyin dawowa yadda duniya take tasar ma yaƙi ubangiji muna roƙonka ka hana Allah ka hana aukuwar yaƙin nan Allah ka tsayar da shi inda yake Allah ka dakatar da shi ka hana mai watsuwa yadda suke so sai an kai ga yaƙin duniya na uku Allah ka sa ko yaƙin ƙasa guda karya ko Allah ka zauna da duk duniya lafiya a samu kwanciyar hankali a samu aminci Allah dukkan wanda yake da bukata a cikinmu ka san bukatarsa ubangiji kuma kada iko ne akan bayyana Allah ka biya bukatarsa ta alkhairi Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka kara mana lafiya ga jikinmu ka bar mana jinmu da ganinmu da karfinmu ka sa mu gama da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin